أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa barkanmu da wannan lokaci barkanmu da saduwa a karo na 81 a cikin wannan darasi namu na littafin kitabul kaba'ir wanda al-hafiz abu abdullahi zahabi ya rubuta shi kamar da na faɗa da farko wannan shine darasinmu na 81 kuma yau muna ranar 16 ga watan jimadal ula shekara ta 1400 da arba'in da biyar bayan hijirar shugaba alayhi salatu wassalam wasu zo daidai da talatin ga watan novemba na shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya mun tsaya cikin alkabiratu sadisati wa sittun kabira ta sittin da shida warawal hakimu fi musadrakihi imamul hakim ya rawaito a cikin musadraku nashi على شرع الشيخين عن ابن عباس بس شرع بخاري ومسلم كما حديث تهير عبد الله بن عباس اذا الله تبارك غريس قال ياتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم lalle manzo Allah tsira da amincin Allah sabata gare shi ya ce ومن سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر ولا صلاه له duk wanda ya jiyo kiran sallah kuma ba wani uzuri ne ya hana shi zuwa ya je ya halarci wannan kiran sallar ba yi sallarsa a gida annabi sallallahu alaihi wasallam ce fala salata lahu to wannan babu sallah gari shi qalu wa mar uzru ya rasulullah sai sahabbai suka tambaya suka ce ya rasulullahi da ka ambaci uzuri to kamar wannan irin uzuri ne zai iya hana mutum zuwa halartar sallar jami'i sai ya ce khawfun aw marbu tsoro ko kuma jinya a wancan zaman namu na tamanin mun tattauna akan abin da ya shafi tsoro din kamar har muka bada misali ga kamar irin mutanen jihar Katsina ƙauyukan jihar Katsina ƙauyukan jihar Zamfara wanda suke fama da matsalar masu kidnapping in ya zamto babu masallacin juma'a a garinku saboda garinku ƙauye ne amma kuna kusa da wani babban birni sai ya zamto kuma daga gida kafin ka zo cikin gari wani abu na iya samun ka to saboda tsoro bisa lafiyarka da dukiyarka ka iya zama a gida sai kai sallar azhar maimakon ta juma'a din eh ko da kai ukun ko yafi ai akwai uzuri aw maradun ko kuma jinya daga cikin jinya din nan akwai jinyar da ba za ta iya akwai jinyar da za ta sanya ya zama ba ma mutum zai iya zama ko kuma tsayuwa a sahu ba misali ko kuma jin yadda in mutum ya zo masallacin shi ba zai sallar a nutsa ba kuma ba zai bari wasu masu sallar a nutsa ba da duk wannan uzuri ne wanda mutum zai iya zama a gida wajen anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya faɗa la'anallahu salasatan Allah ya tsinewa mutum uku man taqaddama qauman wa hum lahu karihun mutumin da ya gabaci wasu mutane ya shiga gabansu ya musu limanci alhali ransu baya son limancin nashi mutum na farko kenan abu na biyu wa mura'atan batat wa zawjuha alaiha safidun da matar da ta kwana alhali mijinta yana fushi da ita ita ma wannan tana daga cikin waɗanda Allah ya tsinewa sai na ukun su wa rajulan sami'a hayya ala salati hayya ala falahi summa lam yujib da namiji wanda ya jiyo kiran sallah ana hayya alal salati hayya alal falahi amma bai ji ya halarci wannan wurin sallar ba da shi ma yana cikin mutum uku waɗanda Allah ya tsine musu hadisin kuma takrijin shi ya gabata amma dai ingantacce ne qala abu huraira sirna abu huraira yace la an tamtari uzn ibn adama rusasan muzaban a ce narkakkiyar dalma ta cika kunnan dan adam khairun shi yafi alkhairi gare shi min an yasma hayya ala salati hayya ala falahi thumma la yujib shi ya fi alkhairi gare shi fiye da a ce ya jiyo kiran sallah amma bai je inda ake kiran sallah nan yayi sallah ba kana jiwa kiran sallah amma kana shagonka kana ciniki ko kana jiwa kiran sallah amma kana gida kana shakar baccinka ba za ka yi sallah ba sai rana ta fito wa qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu sai ali dan abu talib Allah ya dade shi ya faɗa ya ce لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد باب صلى cikakkiya mai cikakken lada ga makwabcin masallaci sai in a cikin masallacin yayi ta ila man jarul masjid sai aka tambaye shi waye makwabcin masallaci qala sai yace man yasma'ul azan duk wanda ke iya jewa kiran sallah daga wannan masallacin to makwabcin masallaci ne ko da amsa kuwa ko ma da me inda kana cewa kiran sallah daga wannan masallaci to kai makwabcin masallaci ne yawwa in ka ce amsa kuwa ta kai maka karan kiran sallar alhari gidanka na nisa to ai wayan can na dadin ba su da keke ba su da babur kai kuma yanzu kana da keke kana da babur kuma a da babu yan a caba yanzu fa akwai yan a caba ka fito ka tare dan a caba ya kai ka masallacin da unguwarku babu masallaci wajibi ne ka je can din kai sallah da unguwarku ko garinku babu masallaci to dole ne ka je wancan ƙauyen inda kake cewa kiran sallar su ka je can din kai sallah qala aidan sannan kuma ya faɗa ya ce man sami'a nidaa falam ya'tihi duk wanda ya je kiran sallah amma bai je masallaci yayi sallah ba lam tujawuz salatuhu ra'sahu sallarsa ba za ta wuce tsawon kanshi ba za a dawo da ita illa min uzrin sai dai in yana da uzrin da ya tsare shi bai je masallacin ba wa qala ibn mas'ud radiyallahu anhu sai na abla dan mas'ud Allah ya dade shi ya ce man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman duk wanda zai faranta masa rai a ce ya haɗu da Allah gobe kiyama alhali yana musulmi mai cikakken imani to ga abin da zai kiyaye fa yuhafiz ala hadhihi salawatil khams to lalle ne ya kiyaye bisa waɗannan sallolin nan guda biyar haisu yunada bihinna a duk inda ya ji ana kiran su ana kiran sallah to lalle ne ka je ka yi ta a cikin jama'a fa inna Allah ta'ala shara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallama sunan huda domin cewa Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa annabinku sallallahu alaihi wasallam sunnonin shari'a wa innaha min sunanil huda ko ku sani cewa lalle sallolin nan guda biyar suna daga cikin sunnoni na shari'a wato yin su a cikin jam'i yana daga cikin sunnonin shari'a walau annakum sallaitum fi buyutikum kama yusalli hadha almutakhallifu fi baitihi da a ce kowannen ku zai zauna a gidansa ya ta yin sallah shi shi kadai kamar irin yadda wannan mai zaman gidan nan Abdullahi dan Mas'ud ya nuna wani mutum yace kamar yadda wannan mutumin nan mai zaman gida yake yin sallah kullum a gidansa baya fita masallaci la tarabtum sunnata nabiyikum don kai haka to lalle kun bar sunnan annabi walau tarabtum sunnata nabiyikum la balaltum kuma lalle ko da za ku kyale sunnar annabin ku ku kyaki da ita da gangan to da kun bata Allah dan Mas'ud ce wa laqad ra'aytuna hakika lalle ina tunowa sanda nake ganin mu Musa habbai وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق باب وان وندا كي كين زوا صلى الجمعي فاشي منافقي وندا كوا يا سن منافرcinsa a zamanin sabir radiyallahu alaihim an ce munafiki wa ake nufi ana nufin mutumin da a fili ya bayyana cewa shi musulmi ne amma zuciyar shi tana cike da tsananin kiyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma sanya ga cewa kafirai sun samu nasara akan mumine wannan shine yake kira munafiki a zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam to babu wanda zai zauna kullum a gida yake sallah baya son zuwa sallar jam'i face sai munafiki wanda kowa ma ya san wani munafiki ne aw maridun ko kuma majinyacin da ba zai iya tashi ba ba zai iya ma tsayawa a sahu ba ko da an kawo shi masallacin wal arkanar rajulu yu'ta bihi abdullahi dan mazuri ce hakika namiji daga cikin ya kasance akan zo da shi masallaci yuhada bainar bainar rajulaini alhali an rike shi an ciccibo shi tsakanin mutum biyu hammatan shi daya akan kafadan wannan ɗaya hammatan akan kafadar wancan an ciccibo shi haka yana tsakanin mutane biyu hatta yuqama fi saffi har sai an zo an tsayar da shi a cikin sahu an daidaitar da shi a cikin sahu saboda shi ba zai iya matsayawa da kansa ba yani yattakiu alaihima min dhufin yace ina nufin yana jingina a jikin mutane saboda rauninsa hirsan ala fadliha yayi haka ne saboda kwadayinsa bisa falalar jam'i wa khawfan min al-ismi fi tarkiha da kuma tsoron laifin da zai iya samu gare shi idan ya bar sallar jam'in bai zo ta ba jifa zamanin sahabbai wani iryaki aka ji mutum aka yi mishi raunuka a jikinsa ko ina rauni amma a hakan za a ga mutum ko ruwa sai dai matar shi ta miƙo mar saboda ba dama ba zai iya tashi ya abin nan ba amma in dai an kira sallah to haka zai kira ƴaƴan shi ko ƙannen shi ya daddafe shi haka za a taho da shi kafafunsa ma ba zai iya motsa su ba suna jan ƙasa haka za a taho da shi kafafunsa na jan ƙasa ki a taho da shi sai an zo da shi cikin masallaci an tsayar da shi akan sau akwai jikan sahabbai amiru dan abdullahi dan zubairu baban shi sahabi ne kakan shi ma sahabi amma shi tabi'i ne yana kan gado yana kwanci yana shishekar mutuwa ya suma ya farfado ya suma ya farfado sai ya suma ana ganin cewa ma ya mutu sai kuma ga ya farfado can sai ya jiyo kiran sallah ya dan farfado din kenan ya jiyo kiran sallah sai ce a kawo masa ruwa da ya alola ‘ya'yansa suna tsammanin kamar a nan zai yi sallar a kan shimfiɗarsa da yake kwanci sai ce a kai ni masallaci sai ce babu yanzu a wannan hali da kake ciki dama ga tsufa sannan kuma yanzu ga halin da kake ciki kana halin fitar rai ya ce a kai ni masallaci aka je aka tsaye da shi a sahu haka dai ba zai iya tsayawa ba sosai sai ƴaƴan ne suka tsaya wannan a nan gefen wannan a nan gefen suka tallafi shi haka ya tsaya a kan sauro an yi raka'a ɗaya da shi a ta biyun a cikin sujada a nan ya rasu kaji masu yi da gaske amma yanzu wani kwana biyu ba ka ga mutum a masallaci wani kwana biyu ba ka ga mutum a masallaci wallahi wani maruru ne ya dame ni kaji ma maruru maruru a duwawunsa yara shi za masallaci eh can da sahabbai sun je yakin uhudu an musu kasa-kasa a yakin uhudu an kashe mutum saba'in daga cikinsu an shahadantar da su sauran kuma babu wanda bai da rauni a taman za Allah sallallahu alaihi wasallam a mashi raunuka masu yawa mace ma ummu amara raunuka goma sha uku aka yi mata a cikin waɗanda suka yi shahada ku a yakin ƙudu akwai wanda a nasu gudun nazar baffan anas ɗan malik in ban da uwar shi ma da ta gane shi saboda yatsansa da ta gane kasa gane waye wannan akai saboda tsabar raunuka a jikin shi an yi kasa-kasa da gawar shi kowa ya kalle shi amma an kasa gane wannan waye sai yar uwar shi ce wacce suke uwa ɗaya ba ɗaya sun ta ga yatsan shi ita ce ai wannan ɗan uwana ne wani ne kaji ga wanda jikinsa sai da ya zama kamar kamar jikin beguwa saboda kibiyoyi an harbe shi da kibiya ta fi ashirin banda wanda aka sare wa hannu wani an sare mar kafa duk da haka kuma duk da haka ma da su aka yi jam'in wannan ranar jam'in magarba da isha'i da su aka yi an yi wannan yakin jikinsu yana tsiyaya da jini amma da su aka yi jam'in sallar magarba aka yi sallar isha'i washe gari da safe annab sallallahu alaihi wasallam Allah ya ci mishi a fita a koma wani yaƙi amma kada ka dabu da wani sai wanda ya je yaƙin nan na jiya annab sallallahu alaihi wasallam sai aka yi shela a fito a koma yaƙi amma ba mu yadda wani ya bi mu ba sai wanda ya bi mu a jiya wanda duk bai je ya bi mu ajiya ba to yau ba ma san shi ba ma bukatar shi haka suka fito wani ba sai dai a ciccibe shi a dora shi akan doki ko raƙumi wani kuwa yana tsakankanin mutum biyu ko mutum uku suna karbe karbe wajen tafiya da shi a haka wani zaman kan dokin ma ko kan raƙon ba zai iya ba amma da yake zukatan nasu a tsaye suke sosai malam hakan sai da suka ji kuma suka razana kafirin Allah ya saka da alheri shine yakin da ake ce mishi hamra'ul asad yakin hamra'ul asad sai da suka ji shine fa Allah yake ce musu yastabshiruna bi ni'matin min Allah wa fadlin wa anna la la yudhi'u ajra al mu'minin allazina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahum al qarh lillazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun azim الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء وتبعوا رضوان الله ولا ذو فضل عظيم أما هكذا أنا labarin waɗannan sai ji wani ɗan banzan bai da aiki in banda bincikowa labarurukansu wane ya yi laifi kaza wane ya yi laifi kaza wanda kai yanzu ko yatsanka ko farcinka ba taɓa tumɓike maka saboda Allah da manzonsa ba ai kawai tsakaninmu da su sai dai mu ce radiyallahu anhu shikenan in namiji ne mu ce radiyallahu anhu in mace ce mu ce radiyallahu anha in suna da yawa mu ce ridwanullahi alaihim shikenan tsakaninmu da su eh amma sun yi abin da sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da babu wasu daga cikin halitta wanda suka yi wani annabi daga cikin annabawa irin wannan kokarin to da duk mumini na kirki tsakanin shi da sahabbai kawai sai dai ya nema musu yardar Allah dama kuma sun riga sun samu in kace musu radiyallahu anhum ma kai tahsilul hasil ne abinda dama ya riga ya tabbata ne kuma ka ƙara cewa Allah ya tabbatar da shi to dama ai Allah ya faɗa cikin Alƙur'ani radiyallahu anhum wa radu anhu sai da Allah ya ga musu wannan har sau biyar a cikin Alƙur'ani to kaji dai irin yadda suke saboda haka sai mu yi kokari mu masu fatan Allah ya riskar da mu zuwa gare su mu kokari mu koyi da su na'am da ma'auni eh za za a auna wallahi ma'aunin da aka auna sallar sahabi da ita za a auna taka ma'aunin da aka auna sadakar sahabi kai ma da ita za a auna taka taka sadaka mutanen da suke yin kuka saboda ba su samu dokin doki ko raƙumin da za su hau su je su ba da ransu saboda Allah ba suna kuka hazanan Allah ya jiro ma yunfiqun saboda bakin cikin ba samu abin da za su hau su fi yaki ba ba samu kuma wata gudunmawa da za su bayar su ce ga wannan a gangan da tafi wajen yaki ba ai gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace da ɗayan ku zai samu zinaran da ya kai tudun dutsen Uhud gaba ɗaya yayi ta yin aikin addini da shi ta yin aikin Allah da shi to ladan da zai samu bai kai ladan da sahabi zai samu idan ya sadaka da mudu daya na abinci ba yace wala nasifa ko da rabin mudu sahabi ya kyautar ko ya bada su yi sadaka to ladan da zai samu yafi na kai a ce dutsen odu gaba daya zinare ne kai ta shirwa kai ta bayarwa saboda kan ana zancen su kawai ka girmama su har cikin zuciyarka kowaye ka ji zai faɗi wani abu na suka a kansu to ka guje shi kowaye ko ya kuke da shi duk wani waliyi da za a faɗa waliyi wane waliyi wane to da a ce mun san waye mafi kankanta a cikin sahabbai mafi kankantar daraja ƙurewar kankantar daraja a cikin sahabbai da a ce mun san shi sana sun ce maka in an tara wannan waliyi wane waliyi wane guda dubu wallahi ba su kama ko da farshen kafarsa ba duk girman wani waliyi da buwayarsa da karamomin shi da za ka ji an faɗa in dai ba a cikin su yake ba ko wane ne shi ko a cikin tabi'ai yake in an sami irin shi guda dubu ba za su kai farshen sahabi ba a daraja Allah dai ya ba mu albarkar su faslun wa fadlu salatil jama'ati azimun falalar da ke cikin sallar jam'i mai girma ce kama fi tafsirin qawli ta'ala kamar yadda zuwa cikin tafsirin fadin Allah madaukakin sarki da yace mi da yace wal qarqatamna fi zabur min ba'di dhikri anna larda yarsuha ibadiyas salihun hakika mun rubuta a cikin zabura bayan an bato cewa wannan kasar bayinmu nagartattu ne za su gaje ta sai masu tafsiri suka ce innahum al-musalluna salawatul khams ai ana nufin wa'annan as-salihuna dinnan sune masu yin salloli biyar dinnan fil jama'ati a cikin jami'i wa fi qawlihi ta'ala haka na cikin fadin Allah madaukakin sarki da yace wa naktubu ma qaddamu wa asarahum ai muna rubuta abin da suka gabatar na ayyukan su wa asarahum da kuma guraban su ai khudahum ai takun su zuwa masallatai don yin sallar jami'i وفي الصحيح يضع شيء سيد البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى لما جعل الإرادة من الله سبحانه غريش ياتي من تطهر في بيته وددج الولاء أجدنسا لن تطهر لن باقر كيبني آ الولاء كنه في بيته أجدنسا ثم مشى إلى بيت من بيوت الله sannan sai ya taka da kafafunsa ya tafi zuwa ga wani daki daga cikin dakunan Allah liya qadiya faridatan min faraidillahi domin ya je ya biya wata farilla daga cikin farillan Allah kanat qudwatuhu takun da yake zuwa masallacin za ta kasance idahuma tahuttu khadi'atan ɗaya daga cikin takun zai zama tana kankare masa zunubai wal ukhra tarfa'u darajatan ɗayar kuma tana daga darajar shi to ina sallah idan ku je sallah a masallaci lam tazilul malaikatu tusalli alaihi malaku ba za su gushe ba suna yi mishi salati suna yi mishi addu'a ma dama fi musallahu alladhi salla fihi matakar dai yana nan a cikin masallacin sa a wurin sallar sa inda yayi sallah a cikin sa ya qulu na malaiku za su rika cewa Allahumma ighfir lahu Allahumma arhamhu ya Allah ka gafarta masa zunubansa ya Allah ka ji dan shi malam yu'zi fihi matakar bai yi gulma ko ya cutar da wani a nan inda yake zaune din ba an yi hadis fihi matakar dai bai yi wani abu na najisa ba a wurin ya samu karyewar alola a wurin ba barikun salam duk dai a cikin musallan ne ne addu'a dai tana nan dai za ta same ka insha Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam min irara mucin Allah yace ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya shin bana nusar da kuma bana nuna muku wani aiki ba wanda saboda shi Allah yake kankarewa mutum zunuban shi wayar fa bi darajat kuma Allah yake daga darajojin mutum saboda shi qalu bala ya rasulullah sai sahabbai suka ce kware ko ya ma'aikin Allah ba mu labari qala sai ya ce musu isbagul wudu'i ala al-makarihi cika alola a bisa rashin san rai wato ranka baya so amma ya zama ka dauri ne kayi alolar ana kunturin sanyi ana zugugun sanyi ka samu kai kai alolan nan uku uku din nan shine isbabul wudu shine ka wanke kowace gaba sau uku uku wa kasratul quda ila al masajid da kuma yawa yawan takun kafa zuwa ga masallaci wa intizaru salati ba'da salat da kuma tsimayin sallah bayan wata sallar ka sallaci sallar azhar ka zauna a masallacin ka jira zuwa sallar la'asar bari karba wani uzuri mai karfi kake da shi a gida ba ka sallaci sallar magriba ka zauna a masallacin kana karatu ko kana sauraron karatu ko kana wasu nafulfuri ko kana wani abu na zikiri har zuwa lokacin da sallar isha'i zai yi ai sallar isha'i da kai shine intizaru salati ba'da sala fa zalikum ar-ribat fa zalikum ar-ribat wannan shine ribadi wannan shine ribadi abin da kira ribadi shine tsare kan iyakokin musulmai saboda gudun kada arna su kawo musu hari kamar dai irin aikin da yanzu a ce sojoji ke yi kenan sojojin kan iyaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya faɗa cikin wani hadisi cewa idan ƙarshen duniya ya zo khairur ribat wato mafiya alkhairin masu yin irin wannan aikin na ribadi ba tsari kan iyaka za su kasance ne a Asqalan garin da yanzu ake ce mishi Askelon yana yankin Palestine ta yanzu haka inda zarar salati bayan salati shine tsimayin sallah bayan wata sallar an fahimta? na'am الكبيرة السابعة والستون كبيرة تستن دبكوي الإضرار في الوسية شيني تشوتروا أشكين وسية تشوتروا أشكين وسية وانا أبني واندا وسلغة أشكين إياي سكيي wani idan ya san cewa ba shi da ‘ya'ya maza sosai, ko kuma ma ba shi da ɗa namiji, ‘ya'yan shi mata ne, yana tunanin cewa ‘yan uwan shi za su gaje shi, shi kuma baya so ‘yan uwan shi su gaje shi, ko kuma yana tunanin ɗan shi ne zai fi samun kaso mai girma a cikin gadon shi shi kuma ya tsani wannan dan nashi shi yana kawai mutum sai ya wasiya in zai mutu ya bar kamar miliyan goma shi yana sai ya wasiya ya ce to in na rasu a raba kuɗi na kashi uku kashi biyu a gina min masallaci to kaga wannan mugunta yi mugunta ce da shi yasa addinin musulunci sai yasa ka'ida a cikin wasiya duk wasicin da zaka yi ko nawa ne to wajibi ne ya zamto bai haye kashi ɗaya cikin uku na abin da ka bari ba idan ka mutu ka bar miliyan ɗari idan ka bar wasiya a yi min kaza a yi min kaza a yi min kaza a yi min kaza in aka lissafa kuɗin da za a kashe wajen gudanar da wani abubuwan da ka faɗa an ga cewa ya haura miliyan talatin da uku da shi kenan ko dai a rage shi a dawo da shi a iya na miliyan talatin da uku nan ko kuma ma a bar abin gaba ɗaya ito yin dai shi ne ya fi saboda ko a cikin alƙur'ani Allah ya ce min ba da wasiyatin yusi biha audeni duk wani gado da za a raba to sai bayan an fidda na wasiya wacce mamaci ya bari ko kuma bashi da ake bin shi mamaci dama mutum na rasuwa ai abu na farko shine za a tambaya shin ya bar wasiya in ya bar wasiya to sai a kalli wasiyar a gani shin wasicin da ya bari na wanda za su sallace shi ne da wanda za su mar wanka ko kuma a wasicin da ya bari na abubuwan da za a yi ne da dukiyar shi bayan tafiyar shi idan na wanda za su wanke shi ne da sauransu sai a duba a ga dacewarsu da yin wannan aiki idan an ga cewa sun dace din misali wannan dan baffan shi ne wancan yayansa ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya misali ko kuma a matansa ya ce su wanke shi diddai to haka wani duka sun dace to amma idan wani ne daban wanda yake bari kuma sannan ga 'ya'yan shi manya ga matansa duka sun iya wankan ga ƙannen shi duka za su iya wankan shi sai kuma ya ɗauki wasicin wankan shi ya ba wa wani can nesa to wajibi ne wannan ma a dawo da abin didi saboda ai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai in a yau da kullum ne a cikin sahabbai zamu iya cewa sai na Abubakar sai na Umar ai sun sha gaban kowa ko to amma duk da haka da aka zo kuma zancen wankansa bayan komawa shi ga Allah ai dole dai sai ƴan uwan nashi aka nemo aka nemo siyar na Ali, aka nemo siyar na Abbas su ne dangin mahaifin shi, aka nemo ‘ya'yan siyar na Abbas na irin su Fadaru ɗan Abbas da Kusamu ɗan Abbas, da sai kuma wasu daga cikin mawali na Annabi sallallahu Alaihi wasallam, su Shakaran, su Usamatu ɗan Zaidu, na jin ɗaya ne na manta sunan shi, amma shi ma dai bawa ne wanda Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya ‘yantar da shi. su wayannan mawali din su suna daga waje ruwa kawai suke miƙowa su kuma wayannan din su sai na Ali radiyallahu anhu sune waɗanda suka wanke shi sallallahu alaihi wasallam haka nan wajen sanya shi a cikin makwancin shi su din ne da suka yi to haka ne kowace gawa tana da waliyinta to haka nan wajen mutum ya ce wani ne zai sallace ni ba ga duba ga wannan wanan ya tafi Legas ko ya tafi Ibadan ko ya tafi Nijar kafin ma ya zo gawa za ta iya samun matsala da abin da ya fi shi ne a duba wani wanda ya fi wancan ɗin dacewa a sa shi ya sallaci gawar nan nan muna zuwa kan wannan yana tambaya ne akan me hukuncin kana cikin 'ya'yana amma sai in ce in na rasu gidana na waje kaza gidana na layi kaza a ba ma wani shi shi kadai ko kuma a'a in na rasu gidan da wace take ciki na bar mata misali kana da mata uku wayannan guda biyun ka aje sa gida daya kayo sabuwar amarya idan kuma gidanta daban kayo mata kerarren gida haihuwa ta ɗaya ko biyu da Allah ya kawo rasuwarka shikenan in na rasu wace tunda sun tana da ƙananan yara na bar mata wannan gidan na buka za wannan wasiyar duk ba ta yi ba wasiya ce ta zalunci la wasiyata li warisin duk wani wanda yana daga cikin magada to ba a yin wasiya da shi duk wata wasiya wacce shi wannan din zai amfana da ita shi kadai ko ƴan wani ɗaki za su amfana da shi su kadai to ba a zartar da ita matuƙa dai su ma suna cikin magada ɗan dama dama ɗan kawunka wanda ka riƙe shi ko ɗan yayarka ko ɗan ƙanwarka wanda a hannunka ya taso kai ka riƙe shi to amma kana da ƴaƴanka na cikin ka kaga bai da gadanka to amma kuma yaro ne mai biyayya ya maka wahalhalu da yawa kana tausayin kuma halin da zai shiga wata kirmaraya ne za ka iya cewa in na rasu a ware dubu ɗari biyar a cin abin da na bari a sayawa wani fili ko a ware miliyan kaza a sayawa wani fili kuma a gina mar kuma a mar aure za ka iya faɗar wannan wadakil dama abin yana ranka da Allah ya tsawaita kwananka za ka bar duka wa'annan to wannan babu laifi tun da baya cikin magadanka yawa amin haka nan akwai abin da ake cewa kamar waƙafi waƙafi shi ne kamar misali kana da misali wani gida suka ce to gidana na gu kaza na bar shi kawai a rika saukar baki almajirai masu karatu a sauke su a nan misali amma sai ka ce kuma na bar shi a hannun wani ka faɗi wani daga cikin 'ya'yanka na bar shi a hannun wani ya kula min da shi amma fa a jikin gidan nan akwai rijiya wacce ita kuma ana sayar da ruwan da take bayarwa to ka ka ce ka bar gidan a hannun wani kaga kenan zai rika amfana har da wannan rijiyar shi shi kadai to shi ma wannan akwai cutarwa ga sauran magada saboda haka wannan wasiyar ita ma ba za ba za a zartar da ita ba dole sai an san yadda aka yi ko dai tunda wakafi ne a bada abin gaba ɗaya a nemo wani daban wanda zai rika kula da wannan rijiyar ko kuma dukkan sauran ma waɗanda ba su faɗe su ba a sanya su ma cikin ƙarƙashin kula da wannan rijiyar duk yana daga abin da ake dubawa قال الله تعالى الله مدوكين سركي ياتي من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار nan wurin hafsu yana karanta yusa biha mu kuma muna karanta yusi biha mu masu karatu da ruwayar warshe ai duk wani gado da za a raba sai bayan an ware wasiya da kuma bashi amma da bashin da wasiyan ya zamto ba wacce ba wanda a cikinsu akwai cutarwa ga magada ba ai ghaira muddakhilin ad-darara ala al-warasa ai wanda ba mai shigar da cutarwa ga magada ba wawa an yusa bidainin laysa alaihi shine mutum yayi wasici da wani bashi wanda ba bashin da ke kansa bane yuridu bizalika darara al-warasa idan to yana mai nufin cutar da magadan shi da wannan ɗin misali kai ne za ka rasu kasan cewa abokinka wani fa ya riɗe yana gararuma ƙaramin ma'aikaci ne amma mai son fantamawa irin ta manyan ma'aikata albashin shi bai fi dubu saba'in ba ga iyalai ga sauransu amma kuma a hakan sai je karɓo lon a can zai ciyo bashi a wurin alhajiwa ne zai ciyo bashi a wurin alhajiwa ne ma'ana dai sarkin rakaɗa ne shi kenan sai ka ce to in na rasu a cikin gado na a biya wa wani gaba ɗaya bashin da ake binsa kai kuma ka san cewa lallai abin da zaka bari dinnan bai fi miliyan ɗaya ba shi kuma bashin da ake binsa duka duka in haɗa zai iya kawo irin dubu ɗari shida ko ɗari bakwai ga wannan mugunta ce wasiya ce ta mugunta da haka ba za a zartar da ita ba famana Allahu minhu sai Allah ya hana daga zartar da irin wannan wasicin wa qala Allah ta'ala Allah mai sarki yace wasiyatan min Allah wallahu alimun halim wannan wasiya ce daga Allah Allah masani ne mai jinkirin azaba qala ibn Abbas sai na Abdullah dan Abbas radiyallahu anhu yace yuridu ma ahalla Allah min fara'idihi min al-miras Allah yana nufi annan shine abinda Allah din ya hana tare daga farallansa a cikin gado tilka hududullah Allah ya ce wannan iyakoki ne na Allah mai idai Allah wa rasulahu wanda duk yabi Allah da manzansa fi sha'anil mawaris cikin sha'anin gado yudkhilhu mu kuma muna cewa yudkhilhu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah zai shigar da shi aljannatai waɗanda waramu ke gudana ta ta karkashin ta khalidina fiha su ababan kaddarawa da wama ne a cikin ta وذلك الفوز العظيم wannan shine rabo mai girma amma ya asalla wa rasulullah wanda ya saba wa Allah da manzansa ƙara mujahidu al'imam mujahidu ya ce fi ma faradallahu min al-mawarisi wato wanda ya saba wa Allah da manzon cikin abin da Allah ya yanyanka na daga gado ya bi san rai wa qala ikrama ikrama kuma ya karbo daga Abdullah dan Abbas man lam yarda bi ismillah duk wanda bai yadda da yadda Allah subhanahu wataala ya yanka raban gado ba wa ya ta'adda ma qala Allah ya zama ya tsallake iyakokin da Allah ya riga ya faɗa girkirhu naran Allah zai shigar da shi wuta Allah zai shigar da shi wata wuta muqalal kalbi imam al-kalbi yace yana nufin ya zamto ya kankare abinda Allah subhanahu wataala ya faɗa daga gado wa ta'adda hududahu kuma ya zamto ya ƙetare iyakokin Allah istihlalan yana mai halatta wa kansa yin abinda Allah ya hana din girkirhu naran Allah zai shigar da shi wata wuta khalidan fiya shi abin kaddarawa dawama ne a cikin ta walahu azabun muhim kuma a cikin ta yana da azaba mai wulakantarwa za ta tabbata akan shi wannan fa ana magana ne akan wanda ba shi da ilimin raban gado sai ya je ya shiga shi ne mai raba gado ya dauki farillar wancan ya ba wa wancan ya dauko mutanen da ba su da gado ya ba su gado to wannan fa su ake nufi anan ba daidai bane da yawa ana samun masu irin wannan karambanin ta ne ta dauko dan kaninta ne ko dan yayanta ne ya girma a gabanta ya isa aure ta yi masa aure shi ke rike da gidan komai da komai kuma sai ya rasu kaga ai ba ba su da gadon shi tunda yana da yaya kuma iyayensa da suka haife shi suna nan da rike amma kawai aka aka dauko wani da ya zo raban gado ai ita ta rike shi kawai sai ya dauki wani kaso ya bata kaga wannan ba daidai bane na abin da baka sani ba kawai an tambaye ka ce baka sani ba shi ilimin gado baiwa ce a cikin ilimai wanda Allah yana ba wanda ya so eh za ka ga mutumin da baya ba ma ya gane karatu yadda ya kamata amma Allah ya so gane da shi wannan ilimin sai ya gane da shi fiye da masu gane karatu wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga sayyidina Abu Hurairah Allah ya dade shi ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da amincin Allah su muta gari shi ya ce innar rajula aw al mar'ata hakika mutun namiji ko kuma wata mace la ya'malu bi da'ati llahi 60 sana yakan iya yin aiki na bin Allah tsawon shekara 60 yana ayyukan bin Allah summa yahdaruhum al maut sai mutuwa kuma ta zo wa mutum ta zo wa ɗayan cikin su ko namijin ko mace fayadarrani fil wasiya sai ya zamto sun cutar da magadansu a cikin wasiya fa tajibruhum an nar sai wuta ta tabbata a kansu. kaji mutum ya yi shekara 60 yana ibada amma ya zo mutuwa ya yi wata irin wasiya mai cutarwa a cikinta sai da janyoyin shi shiga wuta suna ƙara abu horaira ta hazihar aya sannan sai sai na abu horaira ya karanta wannan ayar min ba da wasiyyatin yusa biha audainin ghairar mubar rawahu abu dawud imam abu dawud ne rawaito hadisi wajen anu sallallahu alaihi wasallam annahu qala ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi ya faɗa man farbi mirasi warisin duk wanda ya gudu da gadan wani mai cin gado qada Allahu mirasahu min aljannati to Allah zai yanke mishi gadan shi na cikin aljanna kowanne ɗayan mu nan yana da wurin zama da Allah ya ware mishi a cikin aljanna kowa kuma yana da wurin zama da Allah ya ware mishi a cikin wuta Allah ya yi mutum dan aljanna ne to kafin ya shiga aljanna tun yana daga kabari za a nuna masa ce to ga masaukin ka nan na wuta da baka aikata alkhairi ba da baka amsa tambayoyin nan na kabari ba can zaka zauna sai a nuna wa mutum wannan sai a rufe kuma go sai kuma a bude mar gidan shi na aljanna sai ni imamin aljanna su rika shigo mar to haka nan kuma idan dan wuta ne sai an nuna mar gidan shi na aljanna ce to kaga da ka aikata alheri da a can zaka zauna amma yanzu tun da ka aikata sharri to ga masaukin ka sai a buɗe mishi gidan shi na wuta sai azabobi da bala'o'i su ta shigo mar har Allah ya tashi alƙiyama to duk wanda ya je ɗauko malamin ƙauye wanda bai san gado ba ya zo ya raba gado ka zo raban gado a matsayinka na wanda kai ka zo da malamin ya nuna maka karka zaben guraren da suka fi kyau in a gona ce karka zaben guraren da suka fi kyau in a gida ne karka zaben ɗakunan da suka fi kyau saboda ka samu ɗaurin gindin malami to kaga ka zama daga cikin waɗanda suka gudu da gadon masu gado kenan to Allah zai yanke wa mutum raban shi na gidan aljanna gadon mutum na gidan aljanna Allah zai yanke masa na shi mai zaben kai shi kuma wancan wanda ya raba gado ba tare da yana da ilimin sanin gado ba ai azaba da ke kan shi Allah ne kadai san iyakarta saboda da shi din da wannan inda ka suna cikin masu cin dukiyar marayu da zalunci tun da zalunci ne da irin malaman ƙauye waɗanda su zo raban gado wai har har da nasu kunyakin in ga in gona ce wallahi har warewa kan suke wani wasu kunyaki haka nan in kuɗi in kuɗi za su raba na gado na dukiya yanzu kamar kwanan nan kwanaki ma wata biyar ana ciki gaya mu raban gado ne aka musu namijinsu amma malaman da suka zo raban gado wai daga kaduna fa zuwa zuwa abuja amma sai da aka ware musu dubu ɗari biyar dubu ɗari biyar wannan nasu ne eh wannan nasu ne kuma a cikin dukiyar mamacin kayi da Allah yanzu wannan kaga ai akwai zalunci na'am babu laifi bisa san ransu su magadan su dauki wani abu su baku amma ku yanke wa kanku sai an baku kaza din nan akwai matsala da siya na'am Mm. gaskiya ba daidai ba ne ba daidai ba ne ilimi ne fa Allah ya sanar da Allah Allah ya sanar da kai kamar ilimin sanin farle da sunnoni ne yanzu zan ce zan dan zan koya maka zan ga zan ga maka farlan alula da sunnonin Allah sai ka banka zan ga maka kai da Allah babu laifi misali kun zo gadon ya kai kamar naira miliyan goma kun zo ka raba wa su magadan babu laifi su magadan in sun ga dama wannan dama a cikin a cikin gadan ya samu miliyan ɗaya wancan ya samu dubu ɗari biyar a wacce ta samu dubu ɗari biyar wacce ya samu miliyan ɗaya waccan matar aure ta samu dubu ɗari takwas ko miliyan ɗaya da wani abu to idan sun ɗan har haɗa muku mai dubu hamsin mai dubu arba'in mai dubu ɗari sun haɗa muku wani abu bisa raɗin kansu ko ya kai miliyan guda wannan babu komai amma irin wannan daddagewar mutum saboda kawai ganin arahar abin ta faɗin wanwar shi ke mutum kawai abin nan wannan gaskiya akwai matsala Allah da ya gyara mana wa ƙara sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah qad a'ta kullu zai haqqin haqqahu hakika Allah madaukakin sarki ya riga ya ba wa duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa fala wasiyata li warisi to babu wasiya ga mai cin gado sahahahu tirmizi imam tirmizi ne ya inganta wannan hadisi wato Allah ya riga ya ba wa duk wani mai cin gado haƙƙinsa saboda haka babu wasiya ga mai cin gado duk wani mai cin gado an riga an bashi haƙƙinsa da haka babu zancen wata wasiya mata ta wani na ba ta kaza ɗana wani na ba shi kaza babu wannan babu kuma wasicin wai wani ɗana ko na mutu kar a raba gado da shi wannan kan ƙarya ne Allah ya riga ya raba ya bashi ba da za ka yi sai dai ka yi haƙuri in rashin biyayya ce ta sa ta janyo haka to shikenan zai ji shi ma ya haɗu da Allah kuma rayuwa ce yana nan shi ma zai haihu kuma nashi ƴaƴan da bai bi ka ba kai uba shi ma nashi ƴaƴan ba za su bi shi ba iya wannan ma ya ishe shi bala'i dukiyar gado kuwa wannan ko an bashi ko ba a bashi ba dama mai karewa ce wannan na wa alaikum salam na na tare ke yin harkar sana'a shi tare da su aka tara dukiya na an fahimci tambayar? in na fahimci shi ne kamar yana cewa mutum ne kai ne kana da 'ya'ya da yawa misali wa'annan suna tare da kai duk sana'ar da kake in kasuwanci ne in noma ne tare kuke komai da komai in kasuwanci ne shagon ka suke kula da shi komai da komai tare kuke yi an tara dukiya shi su kuma wa'ancan watakil ba a gaban ka suka girma ba ko mahaifiyarsu irin an sake ta nan tun suna ƙanana ta yi zuciya ta tafi da su misali kayi kayi ta baka taki har suka girma a can sun fi sabawa da can kai kana kano kana kasuwancinka da komai da komai ka tara dukiya tun kana talakanka har ka tara dukiya su kuma wayannan uwarsu ta tafi da su kaduna ko za ta tafi da su zaria ko za ta tafi da su katsina a can suka girma to shin kana da damar wayannan din da ka da suka yi wahala tare da kai aka tara dukiyan nan in ka ga dama ka dan ware wani abu ka basu eh akwai wannan damar eh tun kana da rai akwai wannan damar amma ita ita din ma dai kada mutum ya yi zalunci a ciki saboda a cikin riyadu salihin ko kuma a cikin wannan littafin ɗan kamar makaranta muhimmancin yin adalci tsakanin ‘ya'ya wajen yin rabo in ka tashi yin kyauta yawwa har nake ce muku malamai sun raba kashi biyu akwai malaman da ke ganin cewa an ka tashi yin rabon za ka yi ‘ya'yanka bonanza to daidai da daidai za ka yi a ganin wasu malaman wasu malaman kuma suna ganin lizzakari misul hazil unsa yin za ka yi ɗanka namiji duk ƙanƙantar shi ba shi miliyan ɗaya ‘yarka mace duk girmanta ba ta dubu ɗari biyar misali a garin wasu malaman kenan to duk wanda kai kuma duk ɗaya ne wa alaikum assalam na na na wasu na wasu garin wasu na tare da shi na na a cikin aya kuma wanda shi ke kula da lamuran uban nan na gane na gane na to yana tambaya ne akan wani gado wani rabon gado ne aka yi shi bawan allah wasu ‘ya'yan shi ba sa gari ɗaya tare da shi wasu kuma suna gari ɗaya tare da shi haka ne ta cikin waɗanda ma suke gari ɗaya tare da shi ɗin akwai wanda duk wata ɗawainiya ta uban tare da shi ake yi harkar kasuwancin uban da shi ake yi harkar noma da duk wata harka da tara dukiya shi ne kan gaba sauran kuma suna kallo ko kuma suna harkokinsu na daban shi kuma tsananin biyayya ga uban ta hana shi je nashi na daban komai tare suke yi to da aka zo rabon gado sai ‘yan uwan uban suka cewa saboda wahalar da wani yi a ware ka za a ba shi shi kadai ba su maganin su da kansu to gaskiyar magana duk da haka akwai kuskure abin da ya fi dai shi ne in an riga an raba musu kowa ya ɗauki nashi in san gada ma sai yi cewa to fawa ne dukiyar nan da shi aka tara mu kuma harkokinmu kawai muke yi mu haɗa mashi kaza kaza a bashi ko kuma duk abin nan da ake wani fa har yanzu shi ba ko gidan kansa bai da shi ko kuma gashi muna harkokin mu na daban shi yana tsaya yana taya mahaifin mu mu mun samu mun gina gidajen mu shi kuma saboda kokarin taya mahaifin mu da yake yi a gidan mahaifin mu yake zaune kuma gashi yanzu har da gidan da yake ciki din aka raba gado me zai hana in ya so gidan nan da yake ciki aka san waye fito ne an ce aka san wajen wane ya fito kaga to wane ga ya mana nawa ne kuɗin gidan ana zan iya barin shi a miliyan biyar yanzu miliyan biyar ɗin nan mu ɗin nan ƴan uwansa mu talatin ne kowa ya kawo miliyan ɗaya ɗaya mana ko kuma kowa ya kawo dubu ɗari ɗari mana kaga mun haɗa mashi miliyan uku in so shi kuma sai ya nemi miliyan biyu a cikin kuɗinsa sai ya cika sai ya mallaki gidan da yake ciki don an yi wannan to ya fi daidai fiye da tun kafin a raba a ce a ware wa wani kaso kaza ba a yin haka ai Allah subhanahu wataala shine azizu shine hakimu duk abin da Allah kaga ya tsara to akwai hikima a ciki yau duk yadda zaka yi ba zaka iya tsallake hikimar Allah idan ko ta kai hikimar hikimar ta fi fitowa fili biyar ta ubangiji wa alaikum assalam na'am na'am na'am Nan.
za ya fasa dukkan sauran ayyukan da yake yi na siyar da kansa da iyalansa na'am to a wannan matsayin yana da kyau ya ce shi ba zai raba ba sai an ba shi abin da zai ciyar da iyalansa da kansa sannan ya raba idan ko ba haka ba a bar shi zai nemo abin da zai ciyar da iyalansa a nan yana da kyau da yi magana abin da yake ciyar da iyalansa a tsarin ne a ba shi ko kuwa tabbata tabbata tana da tsawo amma a takaice dai abin da yake nufi shine ah, mutane ne mahaifinsu ya rasu ko dan uwansu ya rasu suna buƙatar a yi musu rabon gado to su kuma ba su da ilimin rabon gado sai suka tafi wajen wani bawan Allah wanda shi kuma harkokin shi ne da kullum yake yana da sana'a shi da yake yi. sai suka nemi cewa ya baro garin da yake ya zo garin da suke domin a tattara wannan dukiya tasu ya musu rabon gado kuma da dukiyar nan tasu akwai gonaki akwai gidaje wanda sai an kashe kusan wuni guda ana yawo tsakanin gonaki da gidaje ana ƙoƙarin rarrabawa da kakkasawa da kuma yi wa abubuwa kuɗi yawwa da sauran abubuwa da da feguna da sauransu to shi kuma katin da aiki ne na wuni guda a wannan ranar kaga ya baro nashi uzurin to yana da damar ya ce musu to shi maga abin da yake kashewa wajen ciyar da iyalin shi na kullum sai dai in za su ɗauki wannan ɗawainiyar wannan ya yi daidai ƙwarai da gaske amma ko wayancin da na yi zancen ai abin ne ya yi yawa dubu ɗari biyar fa kuma duka duka gadan yadda suka gaya min ko a cikin magadan ba wanda ya samu dubu ɗari biyar ɗin wacce mana ne maganar a su magadan ma ba wanda ya samu dubu ɗari biyar amma mai rabon gado kuma ya samu dubu ɗari biyar kaga ai akwai zalunci ko yawa to shine amma kamar wannan babu laifi ya ce to fa zan zan baro uzuri na na ci- ci da iyali na da sauransu sai dan kuna ganin za ku ban abin da zai ishe ni a harkoki na na abin da ya cike min gurbin abin da sai wannan babu laifi su ba shi yar dubu goma yar dubu sha biyar dubu ashirin wanda za su ishe shi wannan ya danganta idan a cikin magadan akwai wanda yake da karfin da zai iya cewa to wani ka taho mana ba komai in dai kamar abin da za- iyalinka za su ci ne na yau amma za su yi ya fi mudu biyu ba ga mudu biyu na shinkafa ga kuma yan dubu biyu ka bar ka bar wa iyalinka ka taho duk wannan babu komai in ya zo yin shi kuma babu ne biyu sun dan dauki yan dubu biyar dubu goma dubu ashirin dubu talatin a dan bashi wannan babu ne biyu wallahu a'lam na'am alaikum salam na'am na'am na'am
sai ya kai ƴaƴansa makarantar allo wajen wani malami shi kuma ya ci da wani ɗalibin na'am sai ya zama da ya zo shi sabon waje aure ya zauna ya zaɓi gona ta zama gonarsa mhm, amma ƴaƴansa ba sa da aka samu wani gona shi ne wannan almajirin na ɗaya na'am bayan ya rasu sannan sai ƴaƴansa suka ga cancantar da wannan ɗalibin aka samu wannan gonar Mm.
kafin a raba gado suke tufafi a ɗansa gaba ɗaya suka ce to a yankawa da sakamakon da shi aka yi wahala aka samu wajen mhm.
mene ne fa'ida haka muna magana ne akan a, mutum ne yana da almajirinsa yana kuma da 'ya'yansa ‘ya'yansa ya tura su ya kai su makaranta wani gari ba ba su girma a gaban shi ba amma a cikin almajiransa na gaban shi akwai wanda da shi shi malamin ya yi amfani wajen saran gonaki da sauransu ya samu ya tara dukiya da aka zo rabon gado sai ‘ya'yan sai ga dacewar wannan almajirin nasa tunda baya cikin ma- masu cin gado su ɗan yanka mar wani abu bisa ittifaqin su ƴaƴan wannan babu laifi to ai Allah ya bada wannan gurbin dama a cikin Qur'ani wai za ha darar kismata ulul qurba wa tama wa masakinu farzuquhum minhu idan ma'abota kusanci waɗanda ba su iya cin gado ba kaga kamar shi wannan din kenan wani tama da kuma marayu waɗanda su an dade da raba musu nasu gadon sun cinye wani masakinu da miskinai suka halarto wurin da ake raba gado Allah ya ce ku ɗan ciyar da su wani abu daga ciki kaga wannan babu laifi dan an yi shi haka babu laifi kyautatawa ce wallahu a'lam kuma yau ina mana albishir da cewa littafin albiskul azfari gashi nan ya zo sharhin matan al-akhdari in Allah ya yarda yanzu in mun kammala wannan dar- darussan na kitabul kaba'ir wanda yanzu insha Allah bai fi mu yi darasi ɗaya ba ko biyu za mu kai ga ƙarshen littafin tunda dama babi saba'in ne a cikin littafin kuma yanzu yau mun karanta babi na sittin da bakwai don Allah da mun kammala za mu tafi hutu ko da na sati biyu haka ko uku ko wata guda sanan dan hutan Allah da zamu yi arzikin azfani in mun hada shi sai kuma mu yi halul masail eh insha Allah amin amin in muka kammala wa'annan to sai kuma mu dawo mu yi revision na ashmawi tunda wa'annan duka wannan shi sharhin akhbari ne halul masail wa sharhin akhbari ne to in mun yi su za mu dawo mu sake maimaita ashmawi mu sake maimaita umdatul ahkam sannan kuma sai mu shiga kai tsaye zuwa ga bulugul maram in Allah ya yarda in Allah ya tsawaita kwanan mu insha Allah amin rabbi amin rabbi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على سيدنا محمد في الاولين وصل على سيدنا محمد في الاخرين وصل على سيدنا محمد في الملل الاعلى الى يوم الدين وعلى اله وصحبه في كل وقت وحين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله